بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren sha uku ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin wadda ta daidai da biyar ga watan julai shekara ta dubu biyu da tara wannan shine kasa na tamanin da shida daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi. Taken karatun da muka sanya wa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Idan jama'a ba su manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna bayanai dangane da al'amuran da suka shafi hukuncin wuraren da ya halatta da wuraren da ba su halatta a yi sallah ba. A jiya mun ɗanyi ainihin sanarwa. da kuma nasiha game da rashin halaccin azumi da mutane suke a wannan wata da nufin cewa azumin ainihin wato tsofaffi da kuma sallah da ainihin suke suke kiranta salatun raga'ib na ce insha Allahu ta'ala an Allah kai mu a yau akwai ta yar takarda shafi ɗaya zuwa ɗaya da rabi zan zo da shi wanda wani babban malami a sheikh abdullah ya rubuta shi dangane da abin da ya shafi waɗannan hukunce-hukunce ga su da larabci da turanci suke kuma suna kan intanet suna kan website islamhouse.com i s l a m h o u s e.com islamhouse.com akwai wannan takarda da larabci akwai ta da turanci ta nan za ku iya zuwa ainihin sai ku yi photostat ga waɗanda har yanzu duniyar intanet bata je musu ba ko kuma basu je mata ba ba su iya ainihin wato insha Allahu ta'ala samu domin su je su abin nan su karanta sannan a ɗazu ya kamata ainihin wato mu yi lacca gaskiya saboda Allah gajiya ce da ta ainihin kama ni shi yasa ban samu damar zuwa domin yin wannan ainihin lacca ba insha Allahu ta'ala in Allah maɗaukakin sarki ya so muna sanar da al'ummar musulmi za mu yi ainihin wato gagarumar lacca a wannan masallaci ranar asabar mai zuwa karfe tara na safe zuwa karfe goma sha biyu na rana asabar da lahadi za a yi wannan lacca kuma taken lacca shine wa ya kashe malam ja'afar taken lacca kenan insha Allah ta'ala kadai abin da muke gargadar musulmi kada wani ya zo ya ce zai mana wata nasiha ko ma'aikacin gwamnati ne ko malami ne ko dattijo ne kowaye a duniya ku bar mu sai mun gama laccan mu ba ruwanmu da ku ba ruwanku da mu ba mu son nasiha ko shawarar kowa duk wani bayanai in kana da shi kai ma ka je ka kira laccan ka ba mu son ka taimake mu da ƙara mana bayanan komai kowaye kai a duniya ba ma so kuma duk wanda ya zo wurin mu zan kunyata shi kun da ya san halina akwai muskilanci Allah madaukakin sarki ya taimake mu ga takardar wa'azin an tashin Allah madaukakin sarki ya so za a ainihin raba ta kuma a je a ci gaba da ainihin sanarwa kuma wannan ainihin wato za a amfani da tashoshin ainihin GSM wajen yada bayanai insha Allah ta'ala mafi yawancin masu handset za su ga waɗannan sakonni sun shiga cikin ainihin handset ɗinsu bayani na biyu shine jama'ar musulmi yanzu muna cikin wani yanayi ne na damuna wannan yanayi na damuna shine ya hukunta wasu ainihin wato tasiri da damunar take haifarwa game da yanayin lokuta da ainihin ibadoji da makamantansu yana daga cikin ainihin sunna idan ruwa ya tare ku a cikin masallaci ba za ku samu ainihin damar wato waɗanda suke gida ba za su samu damar fitowa domin sallah azhar ko sallar la'asar ko sallar magariba ko sallar isha ba idan ku da ruwa ya tare ku kuka zo za ku yi sallah in kuka zo za ku kira sallah in kuka zo daidai hayya ala sala hayya ala fala sai kuma ku ce ala sallu fir rihal ala sallu fir rihal Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wannan ya zo a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama hadisi ne yana nan cikin sahihul bukhari da muslim al-imamu abu dauda ma ya ruwaito shi dan haka jama'a in haka ta faru kar a ce an zo da wani sabon addini a'a shine kadai addinin da Allah ya aiko annabawa da shi yayin da haka take fa'idantar da sauƙi ga wanda ke gida, domin aka ce hayya ala sala dole ne ka taho. To, amma sai a ɗauke maka wannan dole da cewa ala sallu rihal ala sallu rihal wato ku da ke gida ku yi sallah a gida ku yi sallah a gida an ɗauke muku. Wannan ya zo a cikin ainihin sunna insha Allahu ta'ala. ga wani bahasi da wani malami ya mai suna a Sheikh Abdullah ibn Saleh al-Ablan al-Ubailan gashi nan ya ce as-salatu fi rihali inda taghayyur al-ahwali gashi nan kuna so za ku iya fito start din shi wannan sassauci ne za a yi a dukkanin kiran sallar da haka ta kama sannan sai haɗe sallah azhar da la'asar da haɗe sallar magriba da isha saboda uzuri na ruwa wanda ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma fatoyi da ayyuka na manya-manyan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa shine sallah azhar ce ya kamata mu yi ta misali zan mana karfe ɗaya la'asar kuma a ce muna yin ta karfe uku da rabi ko karfe hudu to sai ya zama an fara ruwa tun karfe sha ɗaya na rana wannan ruwa ba a ɗauke shi ba karfe ɗaya karfe biyu ba a ɗauke shi ba karfe uku ba a ɗauke shi ba sai mu zaman mu a gida kada mu yi sallah a gida ina fata an gane Allahumma sai in mun ji ‘yan masallacin da ke anguwar mu waɗanda za mu zo sallah sun yi irin wancan kiran sallah dalili ne akan cewa to a cikin masallacin akwai wasu jama'a kenan waɗanda za su gabatar da wannan jam'i to shi kenan sai mu sallah a gida amma an har muka ji masallacin anguwa ya yi shiru bai kira sallah ba to ma sai mu zauna a gidajenmu ba za mu yi sallah a zahar ɗin ba har sai lokacin da aka zo aka kira sallar la'asar karfe hudu ko karfe biyar misali da gwargwadon sanda ruwa ya ɗauke ko ya sassauci don aka zo aka kira wannan sallah sai mu fito mu yi alwala sai a zo sai a yi sallah a zahar a lokacin sannan a tashi a sake yin ainihin sallar la'asar a wannan lokaci wannan an yi jam'u ta'khirin kenan li'uzril matari an haɗa sallah a zahar da la'asar amma an tarkata su an tura su ƙarshe wato zuwa lokacin sallar la'asar wannan ya halatta ainihin a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma akasin haka ne ya faru sai kuka ji tsoron cewa wannan hadari da zai taso idan har ya taso ya fara ruwa ba za a samu damar in an fita daga sallah a zahar karfe ɗaya a sake dawowa uku da rabi a yi sallah ainihin ta la'asar ba to karfe ɗaya ɗin nan tun ba a fara ruwan ba ko kuma ana yin ruwan bai yi ƙarfi ba sai ku yi sallar azahar a wannan lokaci sai ku yi sallar la'asar a wannan lokaci karfe ɗaya shikenan sai ku tafi gidajenku kun yi jam'i kenan saboda uzurin ruwa wannan kuma shine jam'u taqdim ya zo a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rage kiran sallah guda ɗaya ake yi a ɗaga murya kamar yadda aka saba a wajen masallaci in aka shigo a yi iƙama sallar farko a yi wannan sallah sannan a yi iƙama ta ainihin sallah ta biyu a yi wannan ainihin sallah ta biyu ita ce la'asar ko isha babu wani kiran sallah da za a yi na biyu ana mai sauke murya a cikin masallaci wannan ba sunna ba ce bid'a ce wadda fuqaha'u ne suka shar'anta ta bata da dalili a cikin alqur'ani ko sunna saboda haka jama'a sai su kiyaye babu wata niyya da shari'ar musulunci ta ce sai liman ya yi saboda zai haɗa sallah azhar da la'asar ko kuma sai mamu sun yi hasali ma babu wani dalili na cewa sai liman ya faɗa musu domin sallar gaba ɗaya a hannun liman take don haka in ya zo kawai sai sa ladan ya ainihin kira sallah ko ita da iqama kawai sai a zo a yi sallah ana yi sai ladan ya sake tashi ya iqama ba sai an ce wa jama'a jama'a ku yi niyya ko kuma muna sanar da ku za mu haɗa sallah ba ba haƙƙi ne akan liman game da su ba kuma ma ba sunna ba ce ya faɗa musu sannan mutumin da ya je yo sallah azhar a wani wuri ya zo masallaci ya ga ana haɗewa za a haɗa da la'asar ko ya yo magariba a wani wuri sai ya zo ya ga ana haɗewa za a yi magariba da isha ya halatta ya zo ya bi wannan isha ɗin ya halatta to waɗannan bayanai ne masu tsawo ba su ne darasin mu a yau ba amma na yi tunanin damuna ta shigo ne mai yiwa har damuna ta fita ba za mu kai kan babin da wannan karatun zai kama ba shi yasa na tsaya ne muku waɗannan bayanai amma a nan ma ga wasu littattafai da nake muku ishara zuwa ku same su ku karanta fiqhul jam'i baina salataini fil habari bi uzril matari ma'ana fiqhu game da ilimin hada sallah guda biyu a halin ana zaune a gida ba a halin tafiya ba saboda uzurin ruwan sama a sheikh mashhur hassan alu salman shi ya rubuta wannan littafi sannan ya zauna ya yi talhisin wannan littafi saboda littafin ya tsawaita ya faɗaɗa ya yi ta kawo dalilai ya naƙasha da sauransu sai ya zo ya yi izalatul hadar min aljam'i bayna salataini fil hadar bi uzril matar gashi talhisi ne muhtasar ne na wancan littafin sannan aka samu a shekhi doktor Muhammad Musa Nasar, Alu Nasar, shi kuma ya zauna ya littafi ya ce, imalul nazar fi raddi alaman ankaral jam'a fil hadari bi uzril matar. Ma'ana raddi ga waɗanda suke ganin bai halatta a yi jam'in ba saboda uzurin ruwan sama. Gashi wannan littafin ma yana tare da fassarar shi da turanci da ainihin larabci. To duk sai a samu waɗannan sai a karanta insha Allahu ta'ala in ya so lokaci zai zo za mu zo kan karatun waɗannan abubuwa za mu tattauna su da ikon Allah. Babban malami al'imam bukhari hafizu sunna ya ce, Babu salati alal hasiri, babin da ke bayani akan hukuncin sallah akan tabarma. Za ka yi mamaki me yasa imam bukhari ya kulla wannan, saboda a cikin malamai daga cikin malaman salaf, an samu al'imam abin nan ainihin wato. sharhabil ko makamantansu ya ba da fatawa akan rashin halaccin yin sallah akan tabarma menene dalilin shi sai ce saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira mun sanya jahannama ta zama tabarma ga kafirai haka ya fasara ayar sai ce to tunda ita jahannama tabarma ce ga kafirai wato akwai tabarma da Allah madaukakin sarki zai azabtar da mutane a kanta a cikin jahannama to kenan bai halatta ainihin kai sallah ba wato ta'awili ne dogo ya dauka yi akan haka wannan ta'awili nashi ya gina shi akan waccan aya ce wanda ya mata wancan fassara gaskiyar lamari malaman tafsiri gaba ɗayansu sun tabbatar da cewa wannan fassarar da ya dauka kuskure ce na ɗaya kenan na biyu hukuncin da ya gina akan fassarar shi ma kuskure ne a ƙarƙashin wannan ko ya halatta a yi sallah akan tabarma ko bai halatta ba shine imam bukhari yake son ya nuna maka ya halatta a yi sallah akan tabarma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi gashi yake cewa wa salla jabirun wa abu sa'idin fi safinati qa'iman da jabiru da abu sa'idin sahabbai ne guda biyunsu guda biyu dukkaninsu sun yi sallah ainihin a cikin jirgin ruwa kuma suna tsaye jirgin ruwan yana tafiya suka yi sallah wannan ainihin asari nasu al-imam abubakar ibnu abi shaiba shine fitar da shi wa qala al-hasan al-hasan al-basri yace qa'iman kai sallah a tsaye ma lam tashqa ala ashabika matukar dai ba za ka kuntatawa jama'a ka ba abokan tafiyarka ko abokan zamanka a cikin jirgin ruwa ɗin ta duru ma'aha za ka rinka juyawa duk inda wannan ainihin wato jirgi ya juya wa illa in kuwa za ka kuntata wa mutane ko ba za ka samu natsuwa ba wajen yi a tsaye fa ka'idan to sai ka yi ainihin a zaune ko kuma makamantan haka to menene alakar wannan shine shi ainihin wato jirgin ruwa ai alluna ne na katakai ko kuma sassaƙa shi akai da ice yana nuna ainihin halaccin don wani abu ya sha makance tsakanin kai da ƙasa to ainihin ya halatta shine tsakanin wannan jirgin ruwa da inda ƙasa take akwai ruwa sannan za a kai zuwa ga yashi ko kuma ƙasa da ke ƙarƙashin ƙasa da ke ƙarƙashin wannan ruwa a ƙarƙashin wannan kenan in har ya halatta wani allo ko katako ya shiga tsakaninka da ƙasa don an samu tabarma ma ta shiga tsakaninka da ainihin wato ƙasa babu laifi akan haka wannan hujja ce wadda zai kawo ta ba wadda ya kawo ta ba hujja ce karara ba amma zai zo ya kawo hujjar da za ta zama karara wadda za ta zama nasi akan wannan maudu'in sai zama kenan wannan asarin zai ƙara ƙarfafar babi na ainihin kusa da na kusa da na wannan wato babi na sha bakwai da ya bagaya na akan cewa ya halatta a yi sallah akan katako wannan kaga yana tabbatar da haka kenan insha Allah wannan asari na al-imam al-hasan al-basri shi ma al-imam abubakar ibnu abi shayba shine ya fitar da shi ainihin dukkan su da isnadai sahihai Allah madaukakin sarki ya taimake mu قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعته له فأكل منه صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال قوموا فلأصلي لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وآله وسلم إمام البخاري أنا سيتي حدثنا عبد الله وأنا عبد الله يكيني في عبد الله ابن يوسف التنيسي كو عبد الله ابن مسلمة القعنبي dukkaninsu malaman imam bukhari ne kuma dukkaninsu almajiran imamu malik ne kuma gashi anan da ya zo sai ya ibhami ya ce haddasana abdullahi wani abdullahi kowanne ne ma daga cikin abdullahi imam bukhari zai zo ya bayyana mana a can gaba domin zai sake kawo wannan hadisi a wannan wuri zai fito karara ya bayyana wannan abdullahi ne ta yiwu kuma dukkanin abadilan guda biyu almajiran imam malik imam al-bukhari ya ruwaito wannan hadisin a wurin su don haka sai zama duk wanda ma yake nufi duk daidai ne imam al-bukhari kenan na'am eh ya sa abdullahi ibn yusuf hata ku nuska ko to kaga ya sarraha kenan qala yace akhbarana malikun imam malik ya ba mu labari an ishaqa ibn abdullahi ibn abi talha daga ishaqa dan abdullahi dan abi talha wannan ainihin wato jikan ummu sulaimin kenan jikan abu talha an anasin ya ce ya karɓo daga anas wato baffan shi kenan wan mahaifin shi domin anas ɗan malik yayan abdullahi ɗan abi talha ne uwarsu ɗaya ita ce ummu sulaimin rumaisa uba kuma kowa da nashi anas malik ne mahaifin shi shi kuma wannan abdullahi abu talha ne mahaifin shi anna jaddatahu anas ya ce lallai kakashi mulaikatu sunan kakar tashi mulaika kaka ce mahaifiyar mahaifiyar shi kaka ce ta wajen uwa sunanta mulaika da'at rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama li ta'amin sana'at hula ta kirayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda abinci da ta yi mishi fa akala minhu sai ainihin manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ci wannan abinci sun maƙala da ya gama cin abincin sai ya ce da su qumu fali usalli lakum to ku tashi ni kuma in yi muku limanci in yi muku sallah qala anas anas yace fa qumtu ila hasirin lana sai na miƙe na tafi na ɗauko wata tabarma tamu haka zaka fasara wannan wuri domin ya yi ta'addin shi da ila da ya ce fa qumtu ala hasirin lana sai ka ce na miƙe akan wata tabarma amma sai ta'addi da ila sai na tashi na je na ɗauko wata tabarma tamu sai sa an kana fassara dole sai ka rinka lura yaya masu asalin yaran suke magana irin wannan maganar yaran da kake kaiwa zuwa gare shi su kuma ya suke faɗin wannan in ba ka ba sai kai ta jin wata irin murɗaɗɗiyar fassara ma'ana an kace sai na tashi zuwa ga wata tabarma tamu irin wannan hausar muke ji yanzu galibi yan gidan rediyo suke ba hausa ba ce sai na tashi zuwa ga wata tabarma sai na tashi na ɗauko wata tabarma ta mu kawai haka bahaushe yake nufi inda bahaushe ne wannan jumlar ma'ana faƙumtu ila hasirin lana sai na tashi na ɗauko wata tabarma ta mu kadis wadda wannan tabarma ta yi duhu ta yi baƙi min tuli ma lubisa saboda ta daɗe ana zama a kanta ma'anar kalmar kenan min tuli ma lubisa saboda ta daɗe ana zama a kanta amma ana sai ya ce saboda ta daɗe ana sa ta me yasa domin sawa da zama a kai duk hukuncinsa ɗaya da wannan ne malamai suka ce to duk abin da ya haramta a sanya shi a jika to kuma haramun ne a shimfiɗa shi a zauna saboda gashi ya ce min tuli malu bisa ya yi amfani da madadin ya ce min tuli saboda tsawon ma julisa alaihi saboda tsawon zama da ake a kanta sai ce min tuli ma lubisa saboda tsawon sata da ake yi ana sa tabarma ne me yake nufi da sawa a nan zama a kai to da hukuncin zama da hukuncin kwanciya akan abu da hukuncin sawa da hukuncin lulluɓa duk ɗaya ne kenan kai namiji da aka haramta maka ka sanya alharini to haramun ne ka shimfiɗa alharini ka zauna a kan shi na fata an gane Allah ya taimaka ya ce fana bahtuhu bima'in sai na ainihin sa ruwa sai na share wannan ainihin wato tabarma na tsarkake ta wato na sa ruwa kamar na wanke ta na yafa mata haka na gyara ta فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai manzo Allah ya tashi ya hau wannan tabarma wasafaftu ma'ana manzon Allah zai mana sallah sai ni nayi sahu ana wal yatimu wara'ahu da ni da wani maraya wanda yake a gidanmu akwai wani maraya wanda yake a wannan gida na wannan dattijuwa ana sai ce da ni da wannan maraya sai muka yi sahu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal ajuzu ita kuma tsohuwar wannan kakata kenan in ji Anas min wara'ina sai ta tsaya a bayanmu فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana sallah raka'a biyu summan sarafa sannan sai ya juya sallallahu alaihi wasallama wato ya fita daga gida abinda wannan hadisi ya zo ya nuna maka shine ya halatta a yi sallah akan tabarma sannan in aka zo za a yi sallah da babba da yara ya zama babban ne zai limanci da kuma mace ko mata to yadda ainihin wato tsarin zai kasance shine shi babban da zai limanci ya tsaya a gaba idda liman ke tsayawa su kuma waɗannan yara matukar mumayyizai ne wato sun yi hankali sai su tsaya a bayan shi sa'an nan ita kuma ko kuma su waɗannan mata sai su tsaya a bayan su ko da ku su suka haife su ko da kakannin su ne kamar yadda ka ji a wannan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko sannan wannan ya nuna mana sallan nan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wace iri ce wasu malamai suka ce lokacin walha ne wato da hantsi ne kenan sallar walha ce ya musu kuma ya musu ita a matsayin jam'i to babu laifi kenan a ƙarƙashin wannan na fata an gane sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ya nuna yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake da tawali'u gashi yana ziyarar gidajen sahabban shi hatta tsohuwa wadda ake ganin ta ma wannan ba wata bace ba wata mai mukami ba ba minista ba ba kwamishina ba ba darakta ba tsohuwa ce amma ga shi je ziyararta ba wai kushin take da shi a gidanta ko kuma kilishi ba ko wani abu a'a tabarman ma tsohuwa ce bayan tsufan ma har ta yi dauda ta da ta sai da aka wanke ta kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau ya zauna a kai wannan yake nuna yana daga cikin sunna kai kuma da za ka yi bako kakka tursasa wa kanka sai ka je ka aro tabarmi na aro sai ka je ka aro kaza sai ka je ka aro kwanuka abin da kake da shi ka nuna da gwargwadon abin da Allah ya sauƙaƙe maka kaka kallafa kanka in ba haka ba gobe ba ya ce zai zo gidanka sai gaban ka ya faɗi saboda zaka fara tunanin ina zaka auro kwanuka ina zaka aro cokali ina zaka aro janareta dan ka nuna kana da shi a halin kuma baka da shi na fata an gane babu salati alal khumra babin da ke bayani akan sallah akan dadduma asalin abin da ake nufi da al khumra duk wani zani ko yadi ko tabarma wadda bata wuce mutum guda ya shimfiɗa ya sallah a kanta ba asalin abin da ake nufi alhumra kenan wato wadda take rufe iyakacin idda zai tsaya ya yi sallah na fata an gane kamar da duma قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الخمرة ميمونة الله مدوكتين سركي يقارا متى يردات النبي يكسن ينا ينصلى akan dadduma yar karama ko akan shimfiɗa yar karama haka don haka babu laifi ranar juma'a ne ranar idi ne a a gidanka ne a ɗakinka ne ka samu buzu ko shimfiɗa ko tabarma ko dadduma yar karama kai sallah akai babu laifi ba za a ce kayi rowa ba sai ka sa fankaceciya ya halatta na fata an gane to dangane da wancan babi da ya gabata jama'a wanda har muka ji sallah a cikin jirgin ruwa a jiya mun karanta mun dan yi bayanai sai a ji a nemi kasar na 85 game da cewa ya halatta ai sallah a jirgin sama ya halatta ai sallah a mota ya halatta ai sallah a jirgin ƙasa ya rage bukata ce da larura za ta kama in har ta kama din an yi to babu laifi sallah ta yi na fata an gane na'am na'am na'am haka eh na'am kama haka haka shine kun fahimci maganar da yake yi can baya mun ce min tsuli ma lubisa dadewa ana sawa ko aka ce ai ma'anarta ana zama wannan hukuncin da na fita yana na malamai ne suka zauna suka tattauna ko su fita salatu ko karanta za ku gani daidai inda ya zo kan wannan hadisi sai dai ce wannan dalili ne akan cewa duk abin da bai halatta a saba to bai halatta a shimfiɗa shi ba haka yayin da hadisi ya zo sahihi cikin sahihu muslim cewa kada namiji ya sanya yalan tufafi haka kuma kenan ba zai sanya yalan tufafi ya sallah a kai ko yalan tabarma ba na fata an gane bai halatta ba na lallai sai in wannan ya kasance ya ɓace a ciki ne kamar yadda alharini yadda namiji zai sanya alharini a ce iya kwala alharini ce ko hannun rigar ce aka yi dajiya da alharini ai babu laifi saboda ɗan sirki ne haka amma kaga yanzu in ya zama abin da ya bayyana yanzu kama wannan tabarma in ka je ka ce a baka tabarma yalo wannan za a ɗauko maka ya nuna wannan shine kalan da ya zama marin jayi don haka alhukumu lil aghlab sai a canza dama ai karatun hadisin kenan jama'a dama ai muna karatu ne don ya gyara mu ba don mu gyara shi ba ai da bala'in da aka shiga a Najeriya shine ana karanta hadisi ne tabarrukan wai dan ayo manzon Allah salati kawai amma dan ba dan ayi aiki ba sai a ce ba aiki da hadisi Allah madaukakin sarki shiryar da mu malam yace babu salati alal firashi babin da ke bayani akan sallah akan shimfiɗar da ake bacci a kanta ma'ana ya halatta shimfiɗar ka da kake kwanciya kake bacci a kanta ka yi sallah a kai abin da ya sa ya kawo kenan za ka ji kuma babin zai fasar haka ya ce wasalla anasun ala firashihi anas ya anas ya yi sallah a kan shimfiɗar shi ta kwanciya wannan asarin nashi ibnu abi shaiba da sa'id ibn mansurin su ne suka rawaito shi da isnadi sahihi wa qala anasun anas ya ce kunna nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun kasance muna sallah tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama fayasjudu ahaduna ala saubihi ɗaya daga cikin mu sai yayi sujuda akan tufafin shi ma'ana idan ka zo za ka yi sallah za mu zo mu ji cikakken wannan hadisi sai zama zafin rana ko abin nan tsakoyi sun yawa a wurin sai ka kawo hularka ko gefen rauninka ko gefen rigarka sai ka sa daidai goshinka sai ka yi sujuda akai cewar ai tufafin yana jikinka kada shakka ko shubuha ta shige ka cewa to ai ko da wata najasa babu dalili akan wannan haka tufafin haka zaninka da zanin gado da shimfiɗaka da kake kwanciya a kai kar ka kala mata najasa haka siddan baka ji ka gani ba ka ce to ai mai yiwuwa ko kayi jima'i mani ya zuba ko kuma ko kayi mafarki wannan mai yiwuwa ce amma al'aslufa a tsahara to sai ka gini akan asali shine wuri ne mai tsarki sai in wani abu ya bayyana gare ka in wani abu bai bayyana gare ka ba sai ka gine akan asalin shi قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت السيدة عائشة الله يقارى متى يردى الماجرنت أبو سلمة دن عبد الرحمن دن أوف يتي تبس عائشة تتي kuntu anamu baina yadai rasulillahi sallallahu alaihi wasallama nakan yi bacci gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa rijlaya fi qiblatihi kafafuwana kuma suna daidai alqiblar shi inda yake yin sujuda fa idza sajada ghamazani idan yazo zai yi sujuda sai ya ture kafafuwana faqabattu rijlayya ni kuma sai in lankwashe kafafuwan nawa fa idza qama idan ya miƙe fa basattuhuma sai in miƙe na haka muke yi ni ina kwance ina bacci in ya zo sujuda ya tura kafar lankwashe in ya daga miƙe eh in ya sake zuwa ya ture in ya daga lankwashe haka sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan hadisi dalili ne akan abin da malam yake so ya nuna mana shine annabi sallallahu alaihi sallama a ina yake yin wannan sallar akan shimfiɗar da Aisha take kwance tunda tana kwance ne haka daidai inda kafafuwanta suke sai tura kafa anan zai sujuda akan me kenan akan shimfiɗa ko za ta kwanta a ƙasa ne saboda zuhudu a ƙasa akan shimfiɗa ne akan shimfiɗa da ake bacci ne sannan wannan hadisi dalili ne akan dan kana sallah ko kana da alwala ka taba mace matarka ce ko wace ce babu ainihin kare alwala alwala bata kare ba mun tattauna wannan matsalar babu wani dalili duk waɗannan maganganu a hanaf da suka tashi su sai suka tsaya gam suka ce da ka taba mace ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba ka yi niyya ko baka yi niyya ba turo ka aka yi ko kai ka faɗa kanta suka ce alwala ta kare ina fata an gane malikiya ne suka ce in ka taɓa ta da niyyar jin daɗi ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba alwala ta kare in ka taɓa ta ba da niyyar jin daɗi ba kuma baka ji daɗi ba suka ce alwala bata kare ba suka ce in ka taɓa ta ba da niyyar ka ji daɗi ba kuma sai ka ji daɗi alwala ta kare duk waɗannan maganganun ba su da dalili a cikin alkur'ani ko sunna abin da yake da dalili shine gashi wannan da kaji amma da suka zo waɗanda suka sharhin wannan littafi sahihul bukhari akwai malikawa al-imamu abu jamra abu jamra ba malike ne badruddin al-aini ba hanafe ne to in suka zo sai sun yi duk yadda za su yi sai sun lankwasa hadisin ya dawo daidai da mazhabarsu sai su ce ai a irin wannan halin safa ce ta sa doguwa a kafa ta wadda annabi ya zo baya tabawa ta duk wannan ta'awilat ne haka za gani ko kuma sai sai ai wannan khususiya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan maganganu ba su da wani dalili jama'a ku bar mutane abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine addini asali ake gini a kai asali babu wani dalili da ya ce alwalan mace na karewa in ya taɓa mace ko alwalan mace tana karewa in ta taɓa namiji to sai ku bar mutane akan haka to in har za ku ce tana karewa alwalar sai kun tattali dalili sahihi wanda zai kafa wannan shari'a in ba haka ba sai ku bar mutane akan asali al-imamu tirmidhi ya rawaito hadisi sahihi daga urwa ya ce wa aisha an ce annabi in yi alwala zai fita masallaci yana sumbanta wata daga cikin matan shi sai ta ce haka abin yake sai ce gwaggwa halama ke ce sai ta kyalkyale da dariya sai ta sheka gida da gudu ma'ana haka abin yake annabi yana sumbanta matan shi yana ainihin abin nan yana alwala yana da alwala gashi zai fita masallaci babu laifi akan haka jama'a babu wata shari'a kuma da ta soke wannan domin bayan shi ba aiko na annabi ba kuma har duniya ta tashi ba za a aiko ba na fata an gane ta ce wal buyutu yawma izin a waɗannan lokuta laisa fiha masabe ɗakunan ba a sa musu fitulu babu fitila a ɗaki me Aisha take nufi akan haka ɗakin da duhu ma ma'ana da annabi sallallahu alaihi wasallama zai iya sujuda akan kafarta amma annabi yana sane da cewa tana kwance akan wannan shimfidar kuma yazo yana sallah akan wannan shimfidar kuma yazo sai ya tura kafarta sallallahu alaihi wa alihi wasallam to cewa a dakunan a lokacin babu fitulu wannan dalili ne yanzu akan ba za ka sa wa dakin ka fitila ba ba dalili bane saboda wannan mu'amala ce da yawa ɗabi'ar su ce ba sa sawa ina fata an gani قال حدثنا يحيى بن بكير كما ايتاتي يوم اذن a waɗannan lokutan ta yiwu daga baya sun dawo sun ɗauki ɗabi'an sabitu ko kuma ta ana kashewa da daddare kamar yadda shi annabi ya ce za a kwanta a kashe hadisi ya zo sahihi cikin sahih muslim da sunan kubra ta al-imam al-baihaqi annabi ya ce in za ku kwanta ku rinka kashe ainihin fitila قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة عائشة الله يقارى متى يرضى تباد الأباري تيوا من ظن الله صلى الله عليه وسلم هكذا جينا صلى ita kuma tana kwance a gaban shi tsakanin shi da alƙibla ala firashi ahalihi kaga wannan nassi ne a ina yake yin sallar ala firashi ahalihi akan shimfiɗar iyalin shi akan shimfiɗar matar shi ita aishan tana kwance itiradal janaza yadda gawa take kwanciya a gaban liman ko a gaban mai mata sallah haka aisha take kwantawa ma'ana tana kwanciya ne ta gifta haka in yazo zai sallah sai ya tura kafarta sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراق عن عبد عن أروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه عائشة الله يقارى متردا ainihin wato urwa ya bada labari cewa ko lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah Aisha kuma tana kwance a gaban shi tsakanin shi da alƙibla alal firashin lazi yanama ni alaihi akan shimfiɗar da ita Aisha da annabi suke bacci a kai akan wannan shimfiɗar yake yin sallah babu wanda ya hana bargo ne a kai katifa ce a kai babu wanda ya hana jama'a ba hana ba ko da katifa ce ka aje haka za ka iya yin sallah a kanta babu wani dalili da ya hana tsabar sufanci ne da aka kafa wa mutane a rai aka lalata zukatansu duk wani abu mai daɗi a baki ko a jika sai da sufayen ƙasar nan suka haramta a mutum sai ga mutum yana tafiya duk ya babbo kare kamar kwanan da ake tallan abin nan dankali da shi saboda ma'ana duk abin da yake wahala ne sai aka nuna mutanen mu shine addini ina fata an gane babu dalilin da za a ce wannan shimfiɗa dan mai laushi ce ko mai taushi ce ko ba za ku sanya kafet ba a'a ya halatta za ka sa aka iya sallah aka gashi shimfiɗar da suke kwanciya sallallahu alaihi wa alihi sallam babu sujudi ala saubi fi shiddatil harri yace babin da ke bayani akan ya halatta a yi sujuda akan tufafi saboda tsananin zafin rana ka gani ko saboda tsananin zafin rana amma sufayen ka je kana karanta ghazali a cikin ihya ulumuddini sai ce in ka ji zafin rana to ka dosa na goshinka ya fi lada mai dalili akan haka babu wani dalili akan haka sai ghazali ya ce wai ka tashi ka tafi aikin hajji a kafa wai ya fi lada wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi shari'a ita ce shari'a annabi annabi da ya tashi tafiya aikin hajji da me ya tafi akan alkaswa ita ce dabba mafi daraja a wannan lokacin farar taguwa kamar yadda bahaushe yake da farin keke ce fan keke to farar taguwa ce ita ce dabba mafi daraja ita manzon Allah ya hau je ma'ana yanzu in kana da hali sai ka tafi ka sa a yi maka jirgin sama naka na kanka ka tafi aikin hajji akan shi ka dawo akan shi ba a hana ba ba a hana ba amma a ce mutane su zauna su sha wahala duk waɗannan irin al'amuran jama'a ruhubaniyanci ne shi ne kiristoci ne asali suka shar'anta ire-iren waɗannan abubuwan a ce ai ka sha wahala ka sha wahala shi ne addini wannan ba addini ba ne jama'a su ma Allah ya ce ibtada uha bid'a ce suka kirkiro ba Allah ya shar'anta musu ba suka kasa kiyaye ta dan haka jama'a in in ka zo za ka yi sallah sai zama akwai zafin rana a inda za ka aje goshinka ko kwalta ce ko wani abu sai ka kawo wani abu mai laushi sai ka sa wanda zai hana maka jin zafi din saboda su ake kai a tsanaki eh na'am a za ka ji madadin abin da za su suke sawa wa qala al-hasan al-hasan yace kana al-qaum to hasan al-basri tabi'i ne idan tabi'i yace mutanen sun kasance to sahabbai yake nufi كان القوم يسجدون على الإمامة sahabbai sun kasance suna sujuda akan rawani wal qalansuwa da hula wa yadahu fi kummihi hannayen shi suna cikin ainihin rigar shi ma'ana idan ya zo zai yi sujuda ya rasa abin da zai sa yanzu wani ke tambaya ya sa hannun shi in ya rasa a'a sai sahabi sai ya goce ainihin wato hannun rigar sai ya sa wannan hannun riga haka sai take shi sai ya sujuda da shi hannun kuma yana ciki in babban riga ce in alkyabba ce ita ma sai mata haka in ya rasa fa sai leban rawanin shi sai sa leban rawanin shi ko kuma ya ɗauko hular shi sai take ta da goshi sai su juda a kanta ina fata an gane al-imam Abdurrazzaq shi ya fitar da wannan asari da isnadi sahihi qala haddathana abul walid hisham ibn abd al-malik qala haddathana bishr ibn al-mufaddal qala haddathat qala haddathani ghalib al-qattan an bakr ibn abdullah an Anas bin Malik qala Anas dan Malik Allah ya kara mishi yarda yace kunna nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fayadau ahaduna taraf ath-thawb min shiddati al-harr fi makani sujudi Anas dan Malik yace mun kasance muna sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama fayadau ahaduna taraf ath-thawb sai ɗaya daga cikin mu sai ya sanya gefen tufafin shi min shiddatil harri saboda tsananin zafin rana a ina yake sawa fi makani sujudi a wurin yin ainihin sujuda din madadin yin sujuda tsananin zafin rana ya kona goshin shi ko makamancin haka sai ya ainihin sanya a gefen tufafin shi sai yayi wannan shine addinin musulunci jama'a kuma Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kuka yi mishi da'a Allah zai shiryar da ku za ku samu kyakkyawar rayuwa duniya da lahira amma in kun kifa wa ma alar rasuli illa balagul mubin dama shi dan aike ne ba shi da matsala da ku in ka bi manzon Allah alherin zai dawo kanka in ka kafirce manzon Allah ba zai cuci da komai ba ba za a ce mishi to an rage maka lada saboda wane da wane ba su bi ka ba sam manzon Allah ladan shi cikakke ne fal sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya bi shi ya more wanda ya ƙi bin shi fa shi yayi asara manzon Allah bai ragu ba sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗannan dalilai ne akan cewa addinin musulunci addini ne na mai jama'a na rahama ka tausaya wa kanka ka tausaya wa wani waɗannan irin hadisai malamai ya kamata ku rinka karantawa kuna ciro alqawaidul islamiyya a ciki duk inda almashaqqatu take to tajlibu taysira idan tsanani ya tsanani sai ya jawo sauki nan tsanani ne ya yi tsanani don in ka ɗosa na goshinka a kan zafin rana a kan ƙasa ko a kwalta ko siminti ko dutse ko menene ta ba za ka samu natsuwa a cikin sujudar ba za ka wahala kuma in ka zo koma sujuda ta biyu gaban ka faɗuwa zai rinka yi tasbihan da ya kamata ka zauna ka yi guda uku ko kuma guda goma ko makamantan haka ba za ka iya yi ba kane kana goggocewa waɗannan irin sauƙin sai ainihin sahabbai suka fahimce shi gashi tare da manzon Allah suke sallah waɗannan irin fatoyin ya kamata a rinka dubawa ana gina mutane a kai amma ba asali kuma a ce musu duk inda aka yi saɓani to ku dubi mai sauƙi ba ba nan ba sauƙin yana gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ake nufi shine ga asalin dokar da manzon Allah ya bayar sai aka ga a daidai wani hali da aka shiga bin wannan dokar zai zama akwai kuntatawa yanzu wannan ai ba kullun ne mutum zai zo sujuda ya sanya hular shi ya take ta ba sai halin tsanani ko to kaga wani hali aka shiga to haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga dokar da ya bayar sai aka zo wani hali na kunci sai a ce to yanzu haka ba za ta yiwu ba to me abin yi to a lokacin duk abin da ya sauƙaƙa a yi to shine addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan haka manzon Allah mai rahama ne malamai ku zama kuna da rahma a wajen fatawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine political leader shine spiritual leader shine economical leader shine komai duk gaba ɗayan tukulluman shugabanci yana hannun shi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya tausaya wa mutane a lokacin shi manzon Allah ya samar da absolute security akwai tsantsa tsaro ba wani wanda za a keta mutuncin shi ko a zubar da jinin wani kowane ne sai manzan Allah ya jawo wannan mutumin ya kawo shi mutane ne suka sauka wurin manzan Allah suka ce sun musulunta zazzabi ya kama su aka ce su je su zauna a gonar raƙuma inda raƙuma suke kiwo su je su sha nono su warke suka sha nono suka sha fitsari suka warke sai suka kama mai kiwon suka yanke hannayen shi suka yanke kafafuwan shi suka cokala idanuwan shi da ainihin kibiya suka kora raƙuma suka gudu kafin rana ta faɗi manzan Allah ya sa an zo da su sallallahu alaihi wa sallam a wannan lokacin babu wakintoki babu gsm babu telefon amma kafin rana ta faɗi manzon Allah ya sa an zo da su a ina suka yi wannan jarima sun yi wannan jariman ne a sahara a inda yake akwai duwatsun da in suka shiga kogon wani dutse suka ɓoye sun ɓata amma manzon Allah ya sa aka je aka zo da su duk wani mai rai da aka kashe ko wasu masu rai aka kashe aka ce an kasa gano waɗanda suka kashe ƙarya ne Allah zai gano domin cewa ya wa iz qataltum nafsan fadara'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna Allah yace sai ya fitar da abin da kuke boyewa ya kamata jama'ar musulmi su gane jama'a yana daga cikin abin da mai mulki zai bayar a cikin mulkin shi shine tsaro na lafiya da rayuka da dukiya da mutuncin mutane dukkan mai mulkin da aka samu gazawar shi a wannan wurin gwamnatin shi ta faɗi ba mai mulki ba ne a shiga a kar mutanenka a ɗibi dukiyarsu a ɓarnata a lalata a ci zarafi kuma waɗanda suka yi haka su sha duk garurukan nan namu da ake cewa akwai tsaro akwai kaza akwai kaza akwai kaza duk inda karfe biyun dare te ka zo ka shigo zaria ka gani ta kowace kwana za ka shiga za ka fita kuma duk garurukan najeriya haka suke tun daga abuja har lagos har port harcourt har ina in karfe biyun dare tai za ka shiga za ka fita za ka yi duk abin da kake so a wani gari ina ma'anar tsaro ma'ana tsaro za a zauna ne daidai lokacin da 'yan acaɓa suke wannan a karɓe mishi naira ɗari biyu da arba'in da ya tara wannan a kwace mishi naira talatin da ya samu wannan ɗan bas fitilar shi ta ki kamawa a ce ya fakin a karɓe mishi naira saba'in Allah karfe biyun dare ta yi ka zo fita zariya ka gani ka zo shiga zariya ka gani to haka duk garurukan Najeriya suke ina ma'anar tsaro da rana ne ake muzurai ana yawo a buge talaka nan a make wannan tsohuwa ta ɗauko tallan gyaɗa ana muzurai cewa akwai tsaro lallai ne tsaro za a samar da shi awa ashirin da hudu na umar yana kwance a madina ya ji wata can a ƙasar sham tana wa amiral mu'mini umar ya tashi sojoji nan sai da aka je bayan kwana nawa bayan makonni nawa sai da aka je aka kamo waɗannan mutanen waɗannan mutanen za su iya haurawa in suka shiga Europe in suka shiga Italy shikenan sun tsallake amma Umar ya tashi sojojin shi ya ba su guzuri ya ba su kayan aiki sun je sun yi komai lallai ne yana daga ciki a samar da rahama a tausaya mutane mutane suna fama da kishirwa mutane suna fama da yunwa mutane suna fama da rashin wutar lantarki mutane suna fama da rashin komai jama'a komai mutane ba su da shi jami'o'in ƙasa duk baki ɗaya an rufe su makarantu sun lalace asibitoci komai ya tsaya ina ma'anan mulki yake a nan dole ne a ji tsoron Allah jama'a in ba haka ba duk waɗannan abubuwan da kuke yi kuna nan Allah maɗaukakin sarki yana yana rubutawa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma man tawalla shay'an min umuri ummati fa shaqqa alaihim fashkuk Allahumma alaihi ya Allah wanda duk ya rike al'ummata in har ya kuntata musu Allah ka kuntata mishi ku kyautata wa mutane amma mutane suna cikin kunci game da komai Allah ya kyauta babun as-salatu fin ni'ali Imam al-Bukhari ya ce ga wani babi yin sallah da takalmi ya halatta قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فينا عليه قال نعم أبو مسلمة ميسونة سعيد أن يزيد الأزدي يتي سألت أنس بن مالك ناتم بي أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فينا عليه ko annabi ya kasance yana yin sallah da takalman shi qala na'am yace i manzo Allah yana yin sallah da takalmin shi dan haka yin sallah da takalmi sunna ce daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da umarnin shi nan aikin shi ne ya bayyana wannan hadisi yana bayyana halaccin yin sallan ne amma akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Abu Dauda ya ruwaito shi yace ku rinka yin sallah da takalman ku wannan dalili ne akan umarni ya zo akan haka to ba dan aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokacin baya yin sallah da takalmin ba aka samu yana ganin sahabbai wani lokacin ba sa yin sallah da takalmin ba da wancan umarnin ya zama wajibi amma wannan umarnin sai ya tsaya a matsayin shi na mustahabbi yin sallah da takalmi sunna ce mustahabbiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda mutane suke tambaya to in na san irin fatar ko in ban san irin fatar ba fa ko baka san irin fatar ba ka yi sallah da shi saboda mafi girman fata ita ce a samu jaki kuma jakin mushe ko alade mushe ka sani da cewa duk wata fata da ta kai aka yi takalmi ko bel ko igiya agogo ko menene sai da aka jeme ta to duk abin da aka jeme kuwa jiman nan ko sarkin arna ne ya jeme ta babu komai ya kamata a gane domin ka'ida ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin abu dauda da ahmad cewa yi ayyuma ihabin dubiga duk wani kirgi da aka je mai shi yawaye gari ya zama fata faqat tahura to ya tsarkaka shikenan tunda ya tsarkaka za a iya shimfidawa ayi sallah za a iya ainihin sanyawa za a iya ɗaurawa don haka fatan nan fatar jaki ce ko fatar kare ko fatar angulu ko fatar mecece jama'a matuƙar an je ta saboda hadisi ya sake zuwa cikin abu dauda annabi ya ga ana jan akuya za a kai ta bola ta mutu ya ce a yaya ba za ku cire fatar ba sai suka ce ai ta riga ta mutu sai ce an kun je kun sa ruwa da baga ruwa za su gyara ma'ana in kun je kun samu sinadaran da ake tsarkakewa ruwa da bagaruwa a nan ba sharaɗi ba ne idan toka za ta tsaya muku matsayin bagaruwa sai ku yi idan za ku samu wani kemikal da bature ya zo da shi ko a cikin al'amuran zamani ko kanwa ko wani abu sai ku yi abin da ake so shine ya zama an ainihin wato gyara wannan fata ta hanyar amfani da ruwa da kuma wani sinadari wanda zai tsarkake daga waɗannan abubuwa na ƙarni da dauɗa da ke jiki don haka jama'a ku daina kallafawa kanku cewa to ai wannan bel na zo zan yi sallah bari in cire shi wannan agogo yana da fata bari in cire wannan kaza yana da fata a'a ayyuma ihabin dubira dukkan fatar da aka je mai ta matukar fata ce ko ta kare ko ta jaki ko ta alade ko ta mushe ta tsarkaka to tunda ta tsarkaka za a iya yin ibada da ita dan haka ba sharadi bane dan suna kawo kissa ta ƙarya suna cewa wai annabi Musa ya taba zuwa gaban Allah zai sallah da takalmi wai ashe wai fatar jaki ce aka yi takalmin da ita wannan magana ƙarya ce sai kun yi istighfari na fata an gane ba ta da wani dalili jama'a ko fatar jaki ce aka je mai kana sane zaka yin sallah da ita kadai abin da ake nema shine in ka zo zaka yi sallar ko zaka shiga masallaci sai ka ainihin duba sai ka ainihin share ma'anar sharewa shine sai ka sa ƙasa haka sai ka turje haka cewa to ai kasashen su kasashe ne masu tsarki a wannan lokaci babu kwata waye gaya maka babu kwata akwai hadisin Anas nan kwata ce kwata mai ɗoyi mai wari Anas zai zo ya bamu labari yace ran da aka haramta giya ran nan kwatami suka rinka bi suna watsa ainihin giya sai kwatamin ya daina warin kwata ya koma yana ɗoyin giya kana magana wai ba kwata a madina wai gaya ma babu kwata garin mala'iku ne ko ku an ce maka sama ta bakwai ce duk tawili ne mutane suke bi dan dai kar su bar mu a zauna lafiya a aiki da hadisan manzon Allah ai manzon Allah da kanshi ya zo zai yi sallah sai ya shiga yi sallah yana cikin sallah sai ya cire takalma sahabbai suka cire da aka idan da sallah yace me yasa kuka cire takalma suka ce mun ga kai ne yace ni ma mala'ika ne yazo ya ce mana akwai najasa a karkashin takalmina wannan dalili ne akan cewa madinan ana iya taka najasa tun a wancan lokaci saboda haka yace daga yau wanda duk zai yi sallah ya daga ya duba in ya ga akwai wata kazanta ko najasa ko a baƙya ma sai ya sa ƙasa sai ya share shikenan shari'a ta halatta jama'a duk wani ta'awili da za ka yi mai muktasar ma da ya tashi sai mubalaga da guluwi ya ce ko da najasar a jiki ma za ka iya sallah muktasar fiqhun malikiya fa ya ce za ka iya sallah da takalmi a halin da najasa a ƙasan shi ya ce sai kai kabbara kai fatiha kai sura kai ruku'u ka ɗago daga ruku'u ya ce in ka tafi za ka tafi sujuda sai ka zare ƙafafuwanka a ciki sai ka ɗora a kai ya ce saboda akwai najasa in kai da ci a jika ka ɗago to ka ɗauki najasa kenan sallah ta ɓaci shine muktasar yana ganin ko da najasa ma cikin muktasar kuma fiqhun malikiya na fata an gane sai a ce an ce wai sai huffi babu inda aka ce sai huffi takalmi annabi sallallahu gashi aka ce akana nabi salli fina alaihi me na alu shine takalmi kawai ko sandal ne ko slippers ne ko takate bane ko kafa ciki ne kawai na alu annabi yana sallah da shi kar ku kallafa wa mutane jama'a wannan shine abin da yasa dan Najeriya yake samun kanshi wajen matsala in ya shiga duniyar ilimi duk inda aka ɗiba ɗaliban Najeriya aka watsa su wata ƙasa in suka je sai sun yi gidadanci kamar na wata uku zuwa shekara guda saboda za su yi ta jin abubuwa abubuwan sai su kasa shiga kansu don tun da ka taso ake ce maka wannan abun ba daidai bane wannan abun ba daidai bane sai ka je sai malami ka je ya sanya muku karatun sunanin nasa'i ana cikin karatun sai ka je ya tabbatar sai ce to amma mu kuma malam wani ya ce ba daidai bane shugaba wani ya ce ba daidai bane eh malam wani ya ce eh shikenan sai an murmure mutum tukuna bayan wata kaza ya abin nan haka muka ta fama da su lokacin ana karatu tuka a nan sai da suka tafi suka je suka yi karatu da suka dawo kuma saboda sun ga matsala ta yi matsala sai suka ce garin ma ba zai zaunu ba domin su ne malaman da suka ɗaurewa waɗanda ke faɗa da sunna gindi a nan garin duk abin da muka faɗa sai su ce ƙarya ne da Allah ya taimake suka tafi ƙasar Makka Madina suka je suka yi karatu sai suka ga abubuwan da muka faɗi shekara ashirin da ta wuce gashi nan sai aka je a karantar da su wallahi ɗaya daga cikinsu da kansu da kanshi yake ce mini yace Zaria ba za ta zaunin mushi ba nace me yasa yace to in dai zai zauna sai dai da'awa irin tamu yace to ko bai shirya yayi faɗa da mutanen ƙungiyarsu ba tunda shine malamin su da ke ba su fatawa shine shine Rasid yana nan yana jira duk abin da albani ya ce sai ce karya ne su kuma su ne za su mara mai baya to yanzu sai da ya hau ruwa ya haura tukuna sannan ya je gano wannan abin ya dawo to ya zo ya tabbatar mana sai ya ce bai shirya ba zai iya faɗan da su ba saboda shi ya nuna musu waɗannan abin karya ne yanzu ya dawo ya ce musu gaskiya ne ya bar garin yanzu can kuma inda ya je ba malantar yake ba wannan fitina ce jama'a ku bari a karantar da mutane waɗannan karatuttukan da muke muna ɗauka ku ne daga local community muna kai ku zuwa ga international islamic community duk inda ka je akan wannan in kai wallahi azim sai ka ga malami ne ma sai ga yana shakka ka yana ganin ko kai wani babban malami ne to amma mutane sun ki amincewa waɗannan yanzu ana karantar da mutane ne abin da duk duniya shine take akai ku bar mutanen mu su hau kan abin da ku dubi shekarun da muka wahala muna karantar da mutane a yi kabdu sai da Allah ya fara taimakon 'yan Najeriya suka fara yawaita zuwa umara yanzu duk ɗan Najeriyan da ya je dawo in yana sakin hannu sai ga ya koma yana rungumewa tafiya ta yi tafiya yana gani saboda me ya je ya ga ashe abin da duniyar ilimi take aiki da shi kenan Allah ya taimaka wa alaikum salam wa ita jima asalin jima abin da take ɗauka na ɗaya a ci karni sannan a ci buzu cin karnin shine a kankare cikin wannan fatar wato yadda suke yi mata za su je ne za su ainihin haƙa rami sai su samu ruwa da bagaruwa ko kuma wani sinadari sai su saka fata a ciki ta kwana ɗaya ko biyu ko uku haka in ta kwana sai a zaro ta ya rauro haka za ga ta jike tana karni tana danko da sauransu sai ga sun zo sun shimfiɗa ta akan wani turmi wanda ya goge ya saba da abin nan to akwai wani karfe da za su rinka sawa suna kankarar cikinta sai sun kankare wannan tantanin na samanta sannan sai kuma su zo suna ɗiban wani nama a jiki wannan nama za ka ji shi shi suke cewa karni yana da daɗi hakan aka dafa shi gurus gurus haka za ka ji shi to wannan kenan bayan ta kuma sai su je sai su kwaye wannan gashi in suka kwaye shi ne sai su je su gyara ta su kafe ta shine sai ta zama fata to wannan shi ake kira jima to yanzu bature ya yi na'ura ne ta zamani wadda kawai in aka sa kamar yadda ka ga da sai ka dafa soda in za ka yi wanki ko ba sai ka dafa soda ba sai ka dafa soda ruwa ya yi sanyi ka sa ka gurje ka gurje sannan abin ya yi ko aka zo yanzu sai ka sa omo tafiya ta tafiya yanzu akwai injin da sai ka jefa rigar ka sa omo ka sa ruwa ka kunna ka koma kai kwanciyar ka in ya wanke kawai sai ya tsaya sai dai ka shanya rewa nan gaba ma za a yi wanda zai shanya maka ya goge maka kuma ma ya sa maka duk ba mamaki wa ya khluqu ma la ta'lamuna ne a karkashin wannan yanzu bature yayo na'urar da kawai daukan fata ake a saka a ciki kawai sai ta yi duk waɗannan abubuwan da ake so ta ware gashin ta ture shi gefe guda ta cire tantanin ta ture ta kankare karnin sai ta fitar da fata sai ta je ta shanya ta kafin minti talatin shikenan sai a fara aiki da ita na eh a ai asalin jima shine cin karnin na ciki ai akwai waɗanda suke yi sai zama kamar dadduma in aka tashi ana so a bar gashin sai a bar gashin sai a ci karnin kawai sai zama kamar gashin ne kawai a jiki sai yan leda yan kaɗan haka sai ka ji shi yayi laushi haka kwarai da gaske na'am na'am na'am na'am a wato shubuhar da suke kawowa ne cewa to ai in ya zama akwai maniyi a jiki fa sai a ce to ko da akwai maniyin a jiki sai me ba komai amma da zai ce ne to in ya zama akwai wata najasa kamar ta fitsari ko kashi a jiki fa sai a ce mishi amma dai babu ko ko kuma a ce mishi to in ya zama kuma babu fa tunda shi ma ya yi gini ne akan to ai shi ma sai a ce mishi to ai eh babun ice babu salati fil khifafi bayan da bukhari ce ya halatta a yi sallah da takalmi slippers ko takateba ko makamantan haka sai kuma ya ce hufi takalmin da yake kafa ciki ne wanda yake da ƙwauri قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ همام بن حارث يجي ناغ جرير بن عبد الله البجلي يجي يفصالي سيكم يداوي الولا ومسح على خفيه سي شافا أكن خفين شي ثم قام فصلى سيتاشي يصلى دون خفي ناشي فسئل سيأك تنبيشي جرير فقال سيتي رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنع مثل هذا na ga manzon Allah ya yi irin yadda kuwa gana yi ɗin nan ne. Ko kun fahimta jama'a? Kala Ibrahimu, Ibrahimu wanda ainihin wato yake ba da labarin wannan hadisi daga Hammamu ɗan Haris ya ce, Fakana yi ujibuhum. Wannan hadisi yana ba su sha'awa yana birge su, li'anna jariran domin shi jarir kana min akhiri man aslama. Yana daga ƙarshe-ƙarshen mutanen da suka musulunta. Abin da ake nufi, a wata riwaya za ta zo ta bayyana ya musulunta ne bayan suratul ma'ida ta sauka suratul ma'ida ita ta zo da doka akan cewa a wanke kafa tare da a wanke kafa amma kuma sai gashi ya shafa ya ce kuma ya ga manzon Allah ya haka ne ma'ana har suratul ma'ida ta sauka wadda ta ce a wanke kafa amma kuma manzon Allah yana shafa akan huffi kenan a wanke kafa dokar in babu huffi a kafar ina akwai huffi fa sai ai shafa a kai wannan abin da yake ƙara nuna maka kenan dalilin kawo wannan jumlar li'anna jariran kana min akhiri man aslam a wata riwaya aka ce bai musulunta ba sai bayan da ma'ida ta sauka dan a nuna cewa yayi wannan aikin ne bayan ma'ida ta sauka sannan ku ƙara duba jama'a aka ce sai da ya fitsari da ya tafi fitsarin nan ya cire huffin ne ko da huffin ya je da huffin ya je da ya dawo kuma ya shafa akan huffin kuma ya zo ya sallah da huffin dalili akan cewa ko ka shiga ban ɗaki da huffin zaka dawo ka ainihin yi sallah da shi قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال وضعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مغيرة بن شعبة نازبا من زن الله روان الولاء famasaha ala khuffaihi ko manzon Allah ya shafa akan huffin shi wa salla kuma ya tashi ya salla sallallahu alaihi wa alihi sallama shafa akan huffi mun tattauno a can baya in jama'a basu manta ba har muka karanto hadisin Abu Dauda da Annabi sallallahu alaihi wasallama Aliyu kai yake cewa law kana ad-dinu bir ra'yi lakana asfal al-khuffi aula bil masih min a'lahu da da ra'ayi ake addini kasan huffi da shi ya dace a shafa ba sama ba dan kasa ke taka kasa ya ce amma kuma na ga manzo Allah yana shafar sama ne ban ga yana shafar ƙasa ba hadisan da ke cewa annabi na shafar ƙasa a hufi mun kawo cewa duk hadisai ne mun karai ba tabbata ba karanta irwaul galil da littafin nasbur raya da kuma littafin at-talkhisul habir na ibnu hajar Allah madaukakin sarki ya taimake mu abinda ake so a nuna maka anan shine jama'a asali fa dama maguzanci ake bi annabawa su suka zo da addini ko to abin da suka zo da shi kawai shine addini Abdullahi dan Umar wani ya tambaye shi algafata malam in kaza kaza kaza kaza yace to wannan abin da kake tambaya annabi yayi kuma musulmi suna yi ya kada ya raya yace eh yana son ya ji ana mustahabi ina ce to annabi dai yayi musulmi suna yi kai ma kai da ya matsa sai ya ce mishi ka gan mu nan da dun maguzawa ne annabi ya zo mana da addini nan dan haka abin da muka gani ne shi kawai sai mu yi abin da ake so kenan ka rufe idan ka gam sai ka miƙa manzon Allah hannun to duk inda ya kai ka aljanna za ku tuke amma an gani kana dan dubawa to bari ka gani to ka kaɗe ina fata an gane yawwa Allah ya taimaka babun ya ce ga wani babi idza lam yutimma sujuda idan mai sallah bai cika sujuda ba ya yi tsatsagen kuciya ta yaya kenan ma'ana irin wannan sallah ta gargajiya wanda za ga mutum ya yi Allahu akbar Allahu akbar wani saboda tsabar gaggawa fa hannun nashi ma bai dawo da shi daidai gaban shi sai aje hannun a baya kawai haka haka Allahu Allahu akbar shikenan na fata an gane to shine Imam al-Bukhari yace idan mutum yana sallah bai cika sujuda ba sallah ta yi ko bate ba قال أخبرنا الصلت بن محمد قال أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن هذيفة babban sahabi Huzaifa ibn al-Yamani yace ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu wa la sujuda yaga wani mutum baya cika ruku'un shi baya cika sujuda falamma qada salatahu da wannan mutumi ya kammala sallar shi qala lahu Huzaifa sai Huzaifa to yace da shi ma sallaita ma sallaita ai baka yi sallah ba ma sallaita ba wai ma sallaita ba kam sallaita ba sallah nawa kai shekara nawa kai kana a'a ma sallaita ma din linnafi ba masdariya ba ce ma sallaita ba kai sallah ba san ba kai sallah ba qala wa ahsibuhu qala yace ina tsammanin ma har ya dada mai da cewa law mutta da ka mutu kana irin wannan sallah mutta ala ghairi sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam da ka mutu ba a kan sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama ba a cikin wata riwaya lama aflahta da baka samu aljanna ba abin da wannan ke nuna duk mutumin da yake sallah sujuda bata cika ba sallah ba ce ba domin sujuda rukuni ce farilla ce to idan har ta zama akwai tsimbire a cikinta to menene rashin cikarta shine rashin samun natsuwa da kwanciyar gaɓoɓi a sadda aka yi ta kana ɗosa na gushi sai ka ɗago sujuda ba te ba kana dafa ƙaurinka sai ka ɗago sujuda ba te ba har sai ka natsu akan gwiwoyinka har sai ka natsu akan gaɓoɓinka goshinka ya kwanta lakadan sannan sujuda ta yi don haka ya kamata a gane wannan to kun ga akwai aiki jama'a na aje a kai wannan bishara ta manzon Allah ƙauyuka waɗannan mutanen ƙauyuka musulmi ne iyayenmu ne danginmu ne kakanninmu ne abokan zamanmu ne amma duk sadda sallah ta kama ka ka tsaya a ƙauye za ka yi sallar wani lokacin kai in ka zo kafin ka yi raka'a guda da limamin ƙauyen da mamun duk sun gama sallar la'asar gaba ɗaya kafin ka yi raka'a ɗaya dole ne a je a kai musu busharar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam musulmi ne kiristoci sun je musu sun ƙi karɓan kiristiyaniti ko kuma kun bar su da jahilci ka je ga sunan tun da kana hauro kudancin Najeriya kana shigowa jihar Edo kana shigowa Benin City ka zo Auci ka gangaro kana towa ka taho Lakwaje duk ga sunan musulmi ne amma an ka je ba su iya sallah ba a je a zauna a koyar da su sallah a je a yawon yaɗa bushara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tura mutane su je a yi wata shida ana tara kuɗi jama'a a ce jama'a duk wanda yake ƙaunar ya shiga aljanna ya kawo sadaka ya kawo taimako a tara kuɗi sai a ɗibi malamai guda goma sai a ce a tura su su je yaɗa bushara a je a zauna da gwamna wane da minista wane da kwamishina wane da wane da wane a ce za a tafi da'awar musulunci ne shine aka zo ranka ya daɗe kai ake so ka ɗauki nauyin malam asaf abin da yake kenan a ƙasar makka mai saba'una hadisa malami ne mai kuɗi ne in ya je sai zauna gaban alhajin birni ya ce na zo wurinka ne ka kawo kuɗi za a je a yi da'awa za a je a kai wasu za a gina musu masallaci wasu za a buga musu littafi wasu za a musuluntar da su in ka ce kaza kaza ya ce a'a na zo taimakon ka ne ka san nima ba talaka ba ne nima ina da su kuma nima ina da hali amma ban yadda aljannan ni kaɗai in shiga ba da kai nake so ce to je kaka da ya ce a'a sai ka fito da su haka asaf haka yake musu sai in ka kawo ya maka addu'a ya maka addu'a ya maka addu'a ya ce to ka gani ka yadda na zo maka da hanyar rahama in fita babu wannan hanyar rahama haka yake bin su a makka yasa su su ta ayyukan alkhairi shine ya kafa almustaudaul khairi da ke makka katon su ne wanda komai akwai a kawo sadaka kaza a kawo sadaka kaza duk sanda matsala ta dame ka abinci ne abin sha ne sutura ce aure zaka yi zaka auren ne duk abin da ya dame ka kaje kana gaya mishi shikenan abin da ake so kawai sai a tabbatar da gaske ne amma da da barna bata bayyana ba ma da ka zo za a baka amma da an je an tabbatar gaskiya ne shikenan duk abin da kake so sai a ɗauka a baka ya kamata a samar da irin waɗannan masu kuɗaɗenmu ku ji tsoron Allah ku taimaki addinin Allah yanzu gwamnan jihar Edo wani iri ne musulmi ne Adams Oshomale musulmi ne ƙungiyar musulmi ta je ta samu adam oshomole a ce mishi ana so za a yada addinin musulunci ne a nan ƙasar ka za a turo malamai daga kano ko daga sokoto ko daga katsina sarkin musulmi zai turo su kai ake so kai hostin ɗinsu na tabbatar muku har ga Allah Adam Oshomole zai yi haka ka daina magana Adam Oshomole ko ko ko gwamnan Inugu kuka tashi tafiya in kuka je kuka samu gwamnan jihar ku ya rubuta muku takarda kuka je za a yi haka saboda su ne wa junan su kara sai ku yi amfani da wannan ku yada bushara idan ba ku yi ba su za su turo tun daga Ingila su zo su shiga su ta yada muku wallahi ka je ka ga kishin addini a jihar Edo a gidan mai za ka tsaya za ka yi sallah fa ka fito da dadduma za ka yi sallah sai ka ga yarinya tana sai da ayaba ashe musulma ce tana nan da ɗan hankici a aljihunta amma jeans ne da t-shirt a jikinta ta ga za ka yi sallah kenan sai ta ɗauko wannan ɗan hankici sai ta ɗan lullube kanta haka ta aje farantin ayabarta sai ka zo ta tsaya dama da kai ta kabbarta za ka ga laifinta kun je kun koya mata ne ƙarshenta ma ta fi ka imani don ƙarshenta in kai ne ba za ka tashi kai sallah haka ba a je a koya musu jama'a suna son addini suna ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haƙƙi ne wajibi jama'a a daidai wannan wuri daular usmaniya mujahidai suka tsaya tura suka zo suka kawo musu cikas in ba haka ba mujahidai sai sun tike har sai sun kai kogin atlanta amma suna daidai wannan yanki in ka tafi wajen south south suna daidai jihar edo ta yanzu daidai inda zaka kira shi auci a nan ne aikin mujahidai ya kare don haka kashi casa'in da tara na mutanen auci musulmi ne me yasa ba za a je a yada musu addinin musulunci ba me yasa ba za a je a ɗibo 'ya'yansu a zo da su kano ko katsina a karantar da su ba in suka koma har alfahari suke ya ce kano na je ne karatu garin musulunci me yasa ba za a yi haka ba jama'a idan masu kuɗi ba za ku yi ba talakawa in ba za su yi ba talakawa ku tashi ku yi wannan iftaru sa'im da ake zuwa muku da shi kungiya kaza ta zo daga saudiya za ta yi muku iftaru sa'im ba gwamnatin saudiya ce take ba ba masu kuɗin saudiya ba talakawan saudiya ne ake tsara musu rasidi a shekara sai a ce ka zo ka yanki rasidi naira hamsin a shekara za a ciyar da masu azumi sai ka ga direban tasi ya yi fakin da tsohuwar tasin shi ya zo ya shiga ya ba da wannan kuɗi waɗannan kuɗin ne ake kawo muku a zo da shi nan masallatan ku ana ciyar da ku kuna cewa Allah ya saka da alheri kun yi azumi kuna ta yi musu manya-manyan addu'o'i a halin daga cikin ku akwai waɗanda suka fi su wadata ku daina sauraron sai gwamnati ta yi kaza sai mai kuɗi kaza ya yi kaza sai an aiko muku daga ƙasar waje kuɗin nan za ku iya yi yanzu saura wata nawa ne a shiga azumi saura wata biyu ko ɗaya da rabi ko makamantan haka me kamata a ce yanzu shekaran nan da ta wuce daga watan almuharram zuwa yanzu yanzu muna cikin wata na bakwai a ce mun tara abincin da yanzu za a yi iftaru sa'im a masallatan garin nan kuma ba wai masu kuɗin ne in ku talaka kuka yi haka za ku ga idda masu kuɗi za su zo su yi za ku ga inda masu mulki za su zo su yi amma kun zauna kuna wambani wamba ka bani ba ba za su zo su yi ba ku tashi ya ku talakawa ku yi aikin alheri ku ga yadda masu kuɗi za su zo a cikin kaskanci ko a cikin mutunci za su zo za su kawo ku ga yadda masu mulki za su taho amma gaskiya jama'a aibi ya kai aibi yanzu a ce nan da ka shiga kwatar kwashi jihar zamfara arna ne gashi nan ‘yan ina ne, indijin ne, hausawa ne, nan da ka shiga ikara, da ka je rano, nan da ka haura nan malumfashi, gozaki, ƙasar katsina, eh, duk waɗannan a ma'ana suna tsakiyar daular Usmaniya, aka basu suke kafirci? Me za mu ce wa Allah a ranar alkiyama? akan ayyukan da su ɗan fodiyo suka tashi suna yi tura su kawo musu cikas ba mu tashi mun ci gaba da wannan aikin ba yayin da malaman kimiyya yau suke yawo suna cewa global warming wai duniya ta yi ɗumi yanayi ya yi ɗumi sai kiristoci suka juya kalma suke cewa global warning wato ko ina a tashi a ta wa'azi tunda duniya ta yi zafi to a tashi a ta wa'azi ku duba kiristocin najeriya gaba ɗayansu suka haɗa kai yanzu receiver da ke shigowa najeriya strong kiristocin najeriya ne suke odarta gaba ɗayanta in ka siye ta tashoshin farko da zaka kama guda ashirin da biyu zuwa ashirin da shida tashoshi ne na kiristoci wa'azozin da ake a ogun da ina da ina da ina da ina ko ka goge su in ka sake sa mata ta sake sacin ta koma default ta koma asalinta sai ta zuba waɗannan tashoshi na kiristoci sannan za ta kama maka tashoshinka na musulunci kiristocin najeriya ne suka yi nazari yan arewa kowa ya sa dish a gidan shi wace receiver ce suke patronizing wace receiver suka fi so receiver strong shine kiristoci suka je suka sa suka biya kamfanin strong din a sanya ainihin software din wadda za a zuba tashoshin kiristoci wanda automatically da ka siyo sabuwar receiver baka yi search ba baka yi komai kana sawa zaka kama tashoshin kiristoci na kiristocin Najeriya da Ghana zaka kama guda 24 ko guda 26 menene ba mu faɗa ba a cikin laccan mu da muka yi a nan cikin Kongo campus a ABU akan da'awa aikin Allah muka ce muka ce a tashi a yi da'awa electronically ta kafofin yada labarai da makamantansu mafi yawan mafi yawancin tashoshin NTA na ƙasar nan kiristoci sun siye su ranar lahadi kuma zuwa suke suna tifin hukumar wutar lantarki akan daidai lokaci kaza da lokaci kaza a rinka barin wuta tashi suke suna aiki wurjanjan saboda me saboda kiristoci duk wanda zai aiki sai mai ilimi mu kuma duk inda aka samu wani kadan doniya wanda kara bismillah ma bai iya ba sai a ɗauko shi a ce shine shehul islami ya ta hayaniya yana ɓata mutane addini da lokaci ya hana ruwa gudu a cikin addinin musulunci saboda haka gaskiya al'ummar mu akwai aiki akan wajen da'awa Allah ya mana taimako lallai ne wannan sallah da kuke gani jama'a akwai da yawa mutanen ƙauye ba su iya ba ku je ƙasar sudan ku gani jama'a jama'atu ansari sunna lasifika suke siya irin ta tallan fiya din nan rana sai su tafi ƙauyuka sai a ɗibi matasa kowa sai a bashi sai rataya lasifika ta tallan fiya in ka je ka samu mutane sai kai musu assalamu alaikum kowa yana jin ka da lasifika sai ka fara musu bayani a hakan har sai ya zauna ya koya musu sallah kuma ana ta samun gyara akan haka dole ne a karantar da mutane a nuna mutane addini jama'a amma mutane suna fama da bakin jahilci game da tauhidi sannan ga 'yan bid'a sun taso suna ƙarasa lalata su duk abin da ake nunawa ƙara lalata su suke yadda kiristoci suka hura wuta sai sun yi da'awarsu yan bid'a suka hura wuta sai sun huce fushin sai sun huce ainihin hasken Allah sai kuma ku kuma ku hura wutar ne sai kun kashe ainihin wancan bala'in nasu da suka sa ku haɗa addini ku ba faɗa za ku yi da su ba ahli sunna ba shi da lokacin da zai faɗa da ɗan bid'a me za ku yi za ku yaɗa bushara ne qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ardi saƙon manzon Allah za ku isar Malik ibn al-Huwairis yawo suke gari gari anguwa anguwa suna cewa daga wurin manzon Allah muka zo mun zo da gaskiya ku tashi mu muku sallah annabi ya ce mu koya muku sallah an yawa ana koyar da mutane sallah ana koya mutane tauhidi da tsarki da azumi da sauransu eh to mu ahlus sunna ba mu ba yan tabligh suna yi kuma sai mu ce yan bid'a ne na'am yan bid'a ne amma aikin da suke kuma na yada da'awa fa shi ma bid'a ne Allah ya taimaka babun imam al-bukhari ya ce ga babi yubdi bab'aihi ya buɗe damatsan shi wa yujafi fi sujudi sannan ya babban ya nuna ainihin wato ya wawware ainihin jikin shi a cikin sujuda abin da ake nufi ba a so in ka zo yin sujuda kai kamar zomo yana jin sanyi ka kudundune haka ka cure a wuri guda kamar bushiya so ake in ka zo yin sujuda shine yubdi bab'aihi tsakanin hannayenka wato dantsanka cinye hannunka da ainihin gefen jikinka to kasa haɗe su ake ka buɗe su sannan wayu jafi sannan kuma sai ya bubbuɗe jikin shi fi sujudi a cikin sujuda me ake nufi da wannan buɗewar tsakanin cinyoyinka kai ya zama ka matse su a'a za ka ainihin bubbuɗe tsakanin cinyoyinka da gwiwoyinka da makamantan haka ƙafafuwanka ne can daga ƙasa ake so ainihin za ka haɗe su ina fatan jama'a sun fahimci wannan da kyau to haka ainihin ya kamata a yi قال أخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله عن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه وأن حديثي أين عبد الرحمن أن هرمز يسامو شدق عبد الله دم مالك دم بحينة شي عبد الله دم مالك دم بحينة صحابي من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى يتي من زن الله كسنتي إذا ينا صلى فرج بين يديه ينا ببو إذ أكانن هنا ينشي واتو هننشي أكانن هننشي دا دنتنشي أكانن عينهن واتو هننشي دا جتنشي حتى يبدو بياد إبطيه har sai an ga asalin hammatan shi sai an ga cikin hammatan shi wato yadda inda a ce misali za ka zagayo in babu riga a jikin shi wadda take da hannu ko yan shara ko mayafi ne makamantan haka har sai kaga cikin hammata shi saboda yadda yake bubbudewa wa qala laythu laythu yace haddathani ja'far ibn rabi'a ja'far dan rabi'a ya ainihin bani hadisi nahawahu kwatan kwacin wannan hadisi wato wannan mutaba'a ce al-imam layth yayi yayi gawa yayi ta ga bakar dan mudar don hadisin da muka karanta riwayar bakar dan mudar ce daga ja'far to laifi kuma ya ruwaito daga ja'far dan rabi'a sai ya ce nahwahu Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi kafin mu ainihin wato tashi kamar yadda kuka ji na sanar haka muke ainihin ƙara sanarwa a yanzu din ma insha Allah ta'ala cewa ranar asabar mai zuwa da lahadi karfe tara na safe zuwa karfe goma sha biyu na rana insha Allah ta'ala akwai lacca wadda ainihin za mu yi taken laccar kuma kamar yadda muka ce ita ce wa ya kashe malam ja'afar abin da ya sa na faɗi maganar da na faɗa a ɗazu ita ce muna da mutane nau'i biyu nau'in farko matsorata masu raunin imani na daga cikinmu to ba mu neman shawararsu kuma ba ma son komai da za su ce sannan na biyu muna da nau'i na biyu shine zindiƙai waɗanda suka san suna da hannu a cikin kisan malam ja'afar ko kuma su so kashe shi su kuma hankalinsu na tashi in suka ji albani ya ce zai yi lacca fa to yanzu ɗin gashi ya ce zai yi lacca albani ne yana nan akan bakan shi cewa duk duniya albani ba a ƙarƙashin kowa ike ba don haka duk duniya babu wani wanda ya isa duk duniya ba mu rage kowa ba babu wani wanda ya isa ya je ya samu wani sarkin gargajiya ko wani ɗan sanda ko wani abin nan da lokacin da nake zan yi lacca akan ƙunar baƙin wake sai ga wani mai sarauta ya rubuta zuwa ga sarki zuwa ga kaza zuwa ga kaza kiri da muzu yayi ƙarya ya ce wa albani ya ce zai zo ya ƙuna baƙin wake irin na usama ko Allah ya tsine wa makaryaci albarka jama'ar musulmi abin da muke son mu ce mu tsakaninmu da ku ku masu saurare ne wanda ya ji mun ɗibo ta da zafi ya kauce dama kafin mu fara da a wannan sai da muka ce jama'a mun shirya in muka ce mun shirya din mun shirya saboda haka don Allah kada wani ya zo ya ce zai ba mu shawara akan kaza ba ma so kada wani ya zo ya ce yana da wani kaset ko yana da wata takarda je kaga shirya taka laccar da wannan kaset din bar mu kawai na biyu kenan na uku kada wani mai mulki ya yi tunanin kowaye shi har sarkin musulmi ba a rage ba kowaye ya yi tunanin cewa saboda darajar shi da alfarmar shi da mutuncin shi za a fasa yin wannan lacca ba za a fasa yi ba ku bar albani ya zo ya faɗi saƙon da zai faɗi in kuna da magana sai ku kai kotu albani is capable na a kai shi kotu saboda haka wannan lacca an riga an sanar da ita don Allah kar wani ya zo ya ce ai ga wasu a ce ga wasu masu mutunci ko suwaye zan ci mutuncinsu a ce sun zo gani na da Allah akan maganar laccan nan ina gaya muku wallahi bana sa bakin tabarau bana shakkar kuwa duk faɗin duniyan nan wallahi saboda haka kawai kowa ya janye abinda muka zo muka ce za mu yi shikenan ya fi ƙarfin ka kauce ya katta kenan don haka lacca dai za a zo a yi ta insha Allah ta'ala ga kuma takardar gayyata za a kai gidan rediyo gidajen rediyon da basu ji tsoron sanarwa ba da gidajen jaridu da talbijin duk za su sanar mana za a biya su kuɗi ba kyauta ba ne waɗanda suka ji tsoro kuma Allah ya ƙara musu tsoro subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik